الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan lokaci takaitacce domin ci gaba da karatunmu na aƙida a cikin littafinmu mai albarka littafin al'aƙidatu muhawiyya wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu ja'far محمد بن أحمد الضحاوي رحمة الله عليه أكراتو وان دي قباتا لتمكن الله سبحانه وتعالى ممكن أكركشن فالأرمالا da ya ce wala tathbutu qadamul islam illa ala zahari taslim wal istislam wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon faɗin marin da ya ce famar rama ilma ma hudira anhu ilmuhu muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya katartar da mu wajen faɗar daidai da kuma aikata daidai na bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah اللهم اغفر لشيخنا واجعله من المخلصين ولوالديه ولمشايخه ولجميع السامعين قال المصنف رحمه الله عليه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهلا مكذبا
mala Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama yana bayani game da abin da ya shafi imani da dangane da abubuwan da suka tabbata na sifatun layi subhanahu wa ta'ala da kuma abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin alkur'ani da kuma abubuwan da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tabbatar da su a cikin sunnarsa wanda take ingantacciya malam ya ce wala tathbutu qadamul islam wato kafa ta musulunci ba ta tabbata ga kowa daga cikin bayi na Allah illa ala zahari taslimi wal istislam sai akan doro na meka wuya da kuma jayuwa ga hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala ba wani daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala wanda imaninsa zai zamanto imani ne kyakkyawan imani musuluncinsa ya zamanto musulunci ne warkekke sai ya zamanto musuluncin shi imanin shi ya ba shi damar gaskatawa da abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da kuma abin da ya tabbata a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala yace fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah subhanahu wa ta'ala yace fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan laɗin sila ce waɗansu kuma suka ce falawar bika ba sai na ransa da ubangijinka ba la yu'minuna su bayi ba za su yi imani ba imani wanda yake ingantacce hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun nada ka a matsayin alkali cikin abin da ya gudana tsakankanin su na sabani na rashin jituwa na rashin fahimtar juna sun bala yajidu harajan fi anfusihim mimma qadaita sannan kuma ba za su samu kunci ba ko na sisun kobo a cikin zukatansu dangane da abin da kai hukunci da shi na uku wa yusallimu taslima su meka wuya iyakaci meka wuya wato wannan ayar tana tabbatar mana da cewa dukkan mutumin da ya zama yana da ja kan waɗansu ayoyi na alkur'ani yana da ja kan waɗansu hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yi imani da abin da wannan ayar take kunshe da shi ba wanda kuma wannan yana nuni akan imanuhu laisa imanan sahihan ba imani bane wanda yake ingantacce to shine anan malam yace kafa ta bawa ba za ta tabbata ba a cikin musulunci sai ya zamanto ya meka wuya kan hukuncin da Allah subhanahu wata'ala yi ya sallama abin da ya sani ya yi imani da shi sannan kuma ya faɗa abin da kuma Allah subhanahu wata'ala bai so ya san shi ba ya yi imani da haka ya san kuma wannan abin tabbas haka ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala din ya faɗa. Allah ta'ala ya ce inna Allah la yastahi an yadriba matsalan ma ba'udatan fa ma fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha matsala. wato dukkan wanda yake mumini ne nagari abinda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani ko yaya yake to ya san cewa wannan abun gaskiya ne matabbaciya daga Allah subhanahu ta'ala. amma wanda yake a cikin zuciyar shi akwai burbudin kafirci akwai tsatsa ta munafirci lokacin da aya ta sauka maimakon imaninsa ya karu sai ya zamanto imaninsa ya tawaya saboda duk lokacin da aka saukar da aya sai ya zamanto mutum ya butulce da ita ya kangare da ita maimakon ya zamanto imaninsa ya samu haɓaka sai ya zamanto imaninsa ya zamanto ya tawaye sai ya zamanto imaninsa ya tawaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa idza ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون wato ayoyi na alkur'ani yin imani da su yana sawa bawa imanin sai karu liyazdadu imanan ma imanihim wa zidnahum huda wa yazidu Allahu alladhina hatadaw huda walladhina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum da waɗansu daga cikin ayoyi waɗanda suka tabbatar da haka alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel mun gane da kyau faman rama ilma ma hudira anhu ilmuhu mala yace dukkan mutumin da ya nemi sanin abin da aka hana mai sane shi akwai abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala bai bautar da mu ba a kan musansu to dukkan wanda ya nemi sanin abin da aka hana mai sane shi yin misali kaifiyar istiwa illahi subhanahu wataala kaifa istawalla subhanahu wataala ala arshi yaya Allah ya daidaita akan al'arshi wannan kaifiyar yanda Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi wannan Allah subhanahu wataala bai so mu sani ba shi yasa bai sanar da manzon shi ba manzon shi bai sanar da mu ba hakanan kaifiyar hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar da cewa yana da hannu amma kaifiyar hannunsa Allah tabaraka wa ta'ala bai bai wa manzan shi labari ba sannan kuma manzan shi bai ba mu labari ba to dukkan wanda ya nemi sanin abin da aka hana mai sanin shi ya kallafa wa kanshi sai ya kwakulo yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi ya kallafa wa kanshi sai ya kwakulo yanda hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake yanda kafar Allah take yanda kaza din Allah yake walam yaqna' bit taslimi fahamuhu fahimtar shi bata dangana ba da ta meka wuya game da abin da ya shafi hukunci na Allah subhanahu wataala ta mai da lamari zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala shi ya baiwa kanshi sanin waɗannan abubuwa kuma ya alamu ta'wilahu إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ya zamanto fahimtar shi bata ba shi damar ya zamanto ya meka wuya ga Allah subhanahu wata'ala ba ya dangana ta hanyar meka wuya akan hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ya ce ya yi imani da haka amma alkaifu majhul ne wannan Allah ta'ala bai so bayi sa san shi ba ya zamanto fahimtar shi bata ba shi wannan damar ba حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان مرامه abin da yake nema na ya zamanto ya kwakulo abin da ba a ba shi damar sanin shi ba to wannan sai ya sha makance shi dangane da tauhidi wanda yake ingatacce sai ya zamanto tauhidinsa laisa khalisan khalisu tauhid shine ya zamanto tacaccen tauhidi tauhidin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar sahabbai akai tauhidin da sahabbai suka bar tabi'ai akai to sai zaman to wannan abin da yake lalumowa abin da yake kwakulawa saboda duk lokacin da bawa ya zaman to ya kallafa wa kanshi abin da Allah subhanahu wata'ala bai kallafa mai ba to sai ya zaman to man shaddada ala nafsihi shay'an shaddada Allahu alaihi a kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadithin sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas hadithin da yake magana akan kissar annabi musa alaihi salatu wassalam da shi da annabin allah al-khadir alaihi salatu wassalam lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalamu ya ce wa annabi alkhadri ina so in bi ka ya ce ya musa inni ala ilmin min ilmin lahi allamanihi allahu la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin min ilmin lahi allamakahu allahu la a'lamuhu ana ya ce musa kai kana kan wani ilimi wanda allah ta'ala ya sanar da kai shi wanda ni ban san shi ba ni ma kuma akwai wani ɗan kaso na ilimi wanda allah ta'ala ya bani wanda ni na san shi kuma kai Allah bai sanar da kai ba shikenan suka tafi fanfalaka ala sahilil bahri famarrat bihi safinatu kallamuhum an yahmiluhum fa'arafu al-khadira fahamaluhum bighayri nawlin na'am فعرفوا الخضر فحملوه بغير لون فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر وللبخاري نقرة أو نقرتين ولهما فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك وللبخاري في رواية وعلم الخلائق ولهما من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمقاله من البحر lokacin da suka tafi bayan sun gama yarjejeniya cewa to musa ba na bukatar din abin da ka gana yi kamar magana ya ce na ji na bi zan ɗauka sai suka zo suna tafiya a gabar teku sai ga kwale-kwale ya zo shi sai suka ce suna so a ɗora su cikin kwale-kwalen nan sai suka gane alhadur suka ce ku hau kyauta bayan sun hau suna cikin kwale-kwale sai wani tsuntsu ya zo shi ya hau tsinin kwale-kwale sai ya meka bakin shi ya tsotso ruwa sau ɗaya ko sau biyu sai annabi musa alaihi salatu wasalamu suna kallon juna da alhadar sai alhadar ya ce musa ilimin da nake da da ilimin da kake da da ilimin talakai ga baki ɗayansu idan aka haɗa shi da ilimin allah bai huce tamkar irin yadda wannan tsuntsu ba ya meka bakin shi cikin wannan teku ya tsotso ruwa da haka ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da yawa ne namu kaɗan ne wa ma'utitun min ilimi illa ƙalila to da haka abinda aka ba ku na sani ka yi iktifa'i da shi abinda Allah ta'ala bai so ka san shi ba to kada ka kallafa wa kanka dole sai ka san wannan abu duk abin da ya zamanto a wato saninsa ma'arifatuhu ko ilmuhu la yanfa'uka wa jahlu la yadurruk kada ka kallafa wa kanshi duk abin da Allah ta'ala bai bayyana maka shi a cikin alqur'ani ba manzo sallallahu bai maka bayanin sa a cikin sunna ba to ka kallafa wa kanka sanin shi sai ka san shi wannan ilimin ne wanda ba la yanfa'u wa la yadurru ilmuhu la yanfa'u wa jahlu la yadurru mun gane da kyau na'am حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة لكما تاتتشن سني الله سبحانه وتعالى وصحيح الإيمان لكما إنغاتتشن سني إنغاتتشن إيماني saboda dukkan mutumin da ya zamanto ayoyi na alkur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai meka wuya akan su 100 bisa 100 ba an ce mai ga aya ta ce kaza ta ce kaza amma ya ce fi qalbihi shay'un ga sunna ta ma'aiki sallallahu ta tabbatar da kaza cikin sahih bukhari ko sahih muslim ko musnad na ahmad kuma da sanadi wanda yake ingantacce zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam idan muka cire bukhari da muslim sauran littattafai akwai bukatar sanin ingancin wannan hadithin ko rashin ingancin shi amma bukhari da muslim wato wannan littattafai ne wanda alhamdulillah kaso 99 cikin 100 ingantattun hadisai ne shi yasa ba ka da shakka a kansu wajen tabbatuwarsu saboda malamai sun yi musu aiki mun gane da kyau hatta kuma hadisan da ake da ja a kansu cikin sahih bukhari da muslim za mu ga cewa ja din da ake a kansu ba na bus tabbata bane na sun yi kasa da sharaɗin da Bukhari ya tsora wa kanshi amma ba wai su tabbata ba ne mun gane da kyau to in ya zama to hadisi ya tabbata ba kada matsala game da ingancin shi to ka bauɗe ka ce fiye kalbi ka she'ul game da wannan hadisin zai janyo maka ya zama to imanin ka ya yi ƙasa tanazala tanazala kuma a duk lokacin da ya zama to bawa yana aikata haka laifi ne mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ɗugo baƙi a cikin zuciyarsa kamar yadda yake cikin hadisin abu huraira wanda al'imamu tirmidhi ya fitar da shi cikin littafinsa aljami ma'aikin alayhi salatu wasalam ya ce inna al'abda idan akhba'a khadi'atan nuki tafi qalbihi nuktatun sauda bawan Allah idan ya kuskure kuskure to ana yin ɗugo baƙi a cikin zuciyar shi fa'in huwa taba wasu tagfarallah nusi'a idan ya tuba ya nemi gafarar Allah ta'ala kan wannan laifin da ya aikata to sai a janye wannan ɗugo da aka yi baƙi amma idan ya zama tobe tuba daga wannan laifin ba ya karyata aya ta alkur'ani ya karyata hadisi na ma'aikin alaihi salatu wasalam hallo kuma ya samu wata ayar ya danne ya samu wani hadisi ya danne to a kullum za a dinga yin ɗugo baƙi-baƙi hatta ya aluwa kalbuhu hatta ya aluwa kalbuhu har wannan dugo din ya zama to ya mamaye zuciyar shi gabaki daya wa huwa ar-ranul ladhi dhakara Allah ta'ala fi kitabi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun thumma innahum lasarul jahim fayatadhabdhabu bayna al-kufri wal iman mutumin da haga irin haka shi ne tsarinsa sai ga yana a tazaudu yana ta kai kawo tsakankanin kafirci da imani wani lokacin ka ji magana shi irin magana ce ta arnawa ta mulhidai wani lokacin ka ga magana shi irin ta musulmai ce wani lokacin a fatu minu na biba abdul kitabi wa takafuru na biba abu ya ce ya yi imani da wannan ayar ya yi imani da wannan ayar ya yi imani da wannan ayar amma kuma bai yi imani da wannan ayar ba bai yi imani da wannan ayar ba kaga sai ya zama to ya tazabzabu bainal kufri wal iman yana ta kai kawo tsakankanin kafirci da imani la ilaha ula'i wa la ilaha ula inda kaga wannan su kuma fi darkil asfali min Allah kamar da Allah subhanahu wa ta'ala faɗa mu innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira saboda munafiki ta'amuli da shi ya fi wahala saboda ta'amuli da mutumin da ka san kafiri ne saboda shi munafiki a baki tare yake da kai amma kuma a zuci ba shi da alaƙa da kai ko ta kusa ko ta nesa shi yasa waɗanda suke tare da ma'aiki alayhi salatu wasalam munafikan da suke tare da ma'aiki alayhi salatu wasalam sun fi cutar da shi sama da kafirai abdullahi ibn ubay wanda shine ra'sul jarima wanda yafi kowa lalata wanda shine allazi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun adim ya yi ta cutar da ma'aike alayhi salatu wasalam har ma'aike alayhi salatu wasalam ya ce manya aziruni min rajulin balagani azahu fi ahli ya ce yanzu mutumin da cutar shi ta kai ba wai ne ta shahar ma iyali na ta taba abdullahi ibn ubay kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadithin jabir ibn abdullah al-ansari Allah ta'ala ya kare yadda da shi an tafi wani yaƙi waɗansu daga cikin malamai suka ce ghazwatul muraisi ne ana cikin wannan yaƙi bayan an gama sai aka samu wata lokaci na wasa tsakankanin almuhajiruna da al'ansar faka sa rajulun min almuhajirina rajulun min al'ansar sai wani mutum daga cikin mutanen makka waɗanda suka yi hijira suka zo madina sai ya doki wani daga cikin mutanen madina daga bayansa da addubarsa sai ya faɗi faghduba al-ansariyu alwaya ta bukhari ghadban shadidan sai mutumin madina ran shi ya bace sosai saboda an mai kayan wulakanci hatta tada'u faqala al-ansariyu ya lil-ansar wa qala al-muhajiru ya lil-muhajiri al-ansar yace kai mutane na jama'ar madina shi ma al-muhajir yace kai al-muhajirun kullu sai ya zama to ma yake alayhi salatu wassalam ya ji wannan mai yace da uha fa inna hamuntina mahallu shahid wannan magana da ta isa kunna abdullahi bin ubai cewa ga wani dan cirani wanda ya zo shi daga makka ya yi wa wani dan gari dan gida kayin wulakanci har gashi an sabe ce fa'aluha amma wallahi da in rajana ila madinati la yukhrijan al a'azzu min al adhan shikenan labari isa kunna ma'aiki ga abinda abdullahi bin ubai ya faɗa a lokacin da aka je aka faɗa wa ma'aiki abdullahi bin ubai ya ce kaza din nan umar ya ce ya rasulullahi da'ani adribu unqa hada munafiq barnin fille kan wannan munafiq wannan mutumin banza kaza la ce da'a la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu kaga ashe munafiki ta za a yi taro kuke da shi naka ne kana mai wani abu ta za a yi kai ma yanzu ka fara kyamar na kusan naka waɗanda suke nesa da kai ba za su zo wajenka ba to amma wanda yake kafiri ne dama an san shi duddinka ne an san kishiyarka ne ba shi da alaƙa da kai lokacin da ya faɗi maganganu na rashin kirki a kanka ba za a gaskata ba saboda an san akwai dama wata tsakankanin ku da shi to amma munafiki wanda ake ganin shi tare da kai lokacin da ya faɗi magana to akwai iri-iri shi wanda suke ɗaukan wannan magana ɗin to sai ma yake alayhi salatu wassalam yace kyare shi kada mutane su dinga yada cewa Muhammad yana kashewa waɗanda suke kusan shi mun gane da kyau to shi ne fayyatazzabu bayan al-kufri wal iman sai wannan mutumin da ya zama tsakankanin shi da ayoyi na alkur'ani da sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam akwai matsala tsakankanin shi da su sai ya zama to yana ta kai kawo tsakankanin kafirci da imani wa tasdiqi wa takdhib tsakankanin gaskatawa da kuma ƙaryatawa sai ya zama to saboda ya yi imani da waɗansu ayoyin ya gaskata da su amma kuma waɗansu ya ce ba haka ba yana da ja a kansu in muka ɗauka da yawa cikin firak akwai wanda za ga suna da irin waɗannan tsararruka suna da irin waɗannan abubuwa wanda suke na rashin kirki waɗansu ayoyin sun imani da sun suna tare da musulmai amma kuma waɗansu ayoyin sun kafirce musu haka nan waɗansu hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam sun yi imani da su waɗansu kuma sun kafirce musu wanda ƙaryata aya ɗaya cikin ayoyi na alkur'ani ƙaryata ayoyin ƙur'ani ne ga baki ɗaya mun gane da kyau ka cokan lokacin da bawa ya ce ya ƙaryata aya ɗaya ta alkur'ani kamar ya ce ya ƙaryata alkur'ani ne ga baki ɗaya shi yasa Allah subhanahu wata'ala idan yana magana akan manzannai da waɗanda suka ƙaryata manzanni kaga mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam cikin suratul shu'ara Allah ya ce kazzabat qaumun nuhi lil mursalina mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sun karyatawa manzannai wanda tare da cewa kuma manzo ɗaya aka turo musu saboda karyata manzo ɗaya daidai yake da karyata dukkan manzannai saboda dukkanin su abinda suka zo da shi sun zo da tauhidi lokacin da mutanen annabi suka karyata wannan annabin daidai yake da sun karyata dukkan annabawa na Allah saboda abinda suke dauke da shi abu ɗaya ne haka ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim zala ce ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah al anbiya'u ikhwatu li'allatin wa fi riwayatin auladu allatin ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid zala salama ce annabawa gabaki ɗayan su ƴan uwa ne wanda suke na kishiyoyi ko kuma ƴaƴa ne na kishiyoyi mahaifiyarsu ta sha bambam wato abin da ya shafi furu na shari'a ta sha bambam daga shari'ar wani zuwa wani daga shari'ar wani zuwa wani amma dai abin da ya shafi asul din da suka zo da shi ɗaya ne tauhidi kowa wannan shine abin da ya zo da shi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut to haka nan lokacin da bawa ya zaba yayi imani da waɗansu ayoyi sai zama kuma ya ce bai yi imani da waɗansu ayoyi ba daidai yake da cewa ya kafirce wa ayoyin duka saboda imanin shi da waɗancan ayoyin ba zai amfanar da shi ba wal iqrar wal inkar sannan kuma sai ya zama to yana ta kai kawo tsakankanin iqrari tabbatarwa da kuma musu saboda iqrari zai ce ya yadda da cewa aya kaza Allah ta'ala ya saukar da ita ga ma'anarta amma bai yadda da waccan ayar ba kaga dai bainal iqrar ne wal inkar wancan ya yadda da shi wannan bai yadda da shi ba muwaswisan ta'ihan shakan zai zama tohon wasiwisan yana mai wasi-wasi kan abin da ya shafi abin da ya tabbata a alkur'ani ya tabbata a sunna ta ma'aiki alayhi salatu wasalam wanda shi kuma abin da ake cewa al'iman shi ne a tasliqul jazi ba zance ya zama to akwai wasi-wasi a cikin zuciyarka game da abin da ya tabbata wallahi yan uwa mu kula da kyau a yanzu zamanin na yanzu abubuwa da yawa na a saka wa mutum shubha hatta ayoyi na alkur'ani za a iya saka wa mutum shubaha a kan ma'anarsu haka suna ta ma'aiki ba a ma magana in ka zauna a waɗansu wajen mutanen da suka jahilci suna ɗin ko kuma suna ganin cewa suna yanzu idan ka ce ka dukufa a kanta lokaci ne mai yawa za ka bata sai su nuna maka cewa suna ɗin nan ba ta da muhimmanci a wajenka inda ka haddace alkur'ani to babu komai ka je ka yi abubuwanka sai a sa maka gudun sunna a sa maka kyamar sunna a sa maka haddar sunna kyamarta da sauran abubuwa da yawa wanda za a gani a yi ta nuna maka cewa ga abin da ya fi karatun sunna din a yi ta nuna maka ga abin da ya fi karatun alkur'ani wannan ba wai a nesa ba za a gan shi cikin yan uwa musulmai wanda suke da'awar musulunci don haka sai mun kula da kyau abubuwan da za ka yi a matsayinka na musulmi a matsayinka na wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka tabaro wanda zaka bambance tsakankanin mai kyau da maras kyau akwai kama gabata masala din nan akwai sahabbai akai in kai baka sani ba kaje ka tambayi malaman da suke kara kyauta ta musu zato akwai tabi'ai akan ta masala din nan kada kai garajen yankewa hukunci ba tare da ka tuntubo magabata duk lokacin da bawaye yake ta kokari yayi ta zazzalin yankewa hukunci ba tare da ya san mai magabata suke kai a wannan hukuncin ba to wanda yana sawa ya zamanto ya karkacewa hanyar da take mai kyau saboda as-salafu salih ittiba'uhu wanda yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta akan bayin Allah kuma yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ta'ihan halin kasancewar shi yana mai ɗimuwa ha'ira yana mai ɗimuwa shi ba can ba shi ba can ba ya rasa inda zai kama shakan yana mai shaku yana mai kokonto wato kokonto shi ne zamanto yana cewa ayan nan ma ba ta tabbata ko bai tabbata ba hadisun nan ya tabbata ko bai tabbata ba ya kamata ka dinga ji a cikin zuciyarka lokacin da aka baka hadisi cikin bukhari da muslim ka ji shi daren dakam a zaune a cikin zuciyarka ba ka da matsala game da shi idan hadisi ya zo cikin abu dawuda ko tirmidhi ko nasai ko ibn majah ka samu rubutu daga ɗaya daga cikin magabata kan cewa wannan hadisi din sahihi ne ko hasan ne to ka ɗauke shi shi ma tamkar wanda ka gani cikin bukhari da muslim ka yi imani da shi kare zamanto kana ɗarɗar a kai ce Allah bai tabbata ba da sauransu irin da yadda za a gari ana ta yadawa ba kowane hadisi ba ne za ka gaskata da shi hadisin abu usaid wanda yana cikin musulun da alibabu ahmad za su mai tumul hadisi a ni ta'arifu hu qulubukum wa talinu bihi ash'arukum wa absharukum wa tarawna annahu minkum qaribun fa ana aulakum bihi wanda za ga waɗansu suna ɗaukan wannan hadisin suna ganin cewa in dai ka ji hadisi zuciyarka bai kwanta maka a zuciyarka ba ka ji jikinka bai gamsu da shi ba to wannan ba hadisi ba ne akwai wanda suke da wannan alaƙa wannan aƙidar wannan ra'ayi saboda wannan hadisi wanda yana cikin musulun na al'imamu ahmad wanda shi kuma hadisi idan ka roke shi a hakan ɗin da kai da ni a raɗinmu ba ɗaya ba ne zai iya wani in ji hadisin na gamsu da shi saboda abubuwan da suke cikin hadisin na yarda da su kuma ina kansu amma kai sai ya zamanto ka ji abin ba ka gamsu da shi ba saboda abin da suke cikin hadisi kai ba ka kan shi sai ya zama to yanzu da yadda kai ma an samu sabani to kuma idan aka ce duniya kaga sabanin da yawa za a samu to shi yasa a ce ka fassara ka yi aiki da wannan hadisin ya inganta saboda zuciyarka ta kwanta da shi wannan bai inganta ba saboda zuciyarka bai kwanta maka ba to kowa sai ya zama to yayi abin da ya ga dama sai ka dauko hadisin cikin bukhari da muslim innamal a'malu binniyati kace kai niyya bata kwanta maka ba a cikin ranka bai inganta ba wannan yace shi kuma ta kwanta mai ya inganta ka dauko hadisin alwahyu kace shi ba bai inganta ba kaza kaza kaza da sauransu shi yasa akwai mizani wanda shari'a ta musulunci ta tabbatar wanda magabata suka dora kan abin da ya shafi qabulul hadisi ko adamuhu amsar hadisi ko rashin amsar shi la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukazziban sai ya zamanto baina baina shi ba mumuni ba mai gaskatawa 100 bisa 100 dangane da abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma shi din ba jahid bane mai musan abin da ya tabbata a cikin alkurani da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam babu kaddiban ko bai karyatawa game da abin da yake cikin sunna din da abin da yake cikin alkurani sai ya zamanto ya tashi a batan batakalkal duk wanda ya zamanto yana da wannan ra'ayi na cewa yayi imani da waɗansu ayoyi yayi imani da waɗansu hadisai ya kafirce wa waɗansu ayoyi ya kafirce wa waɗansu hadisai wallahi imanin shi da waɗannan ayoyin ba za su amfana da shi ba Allah ta'ala ce a fatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu minkum man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adhab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun ko amma ta'malun bidiya'i wa ta'i al-imam Nafi' al-Madani ya karanta bidiya'i amma al-kufiyuna talata sun karanta bidiya'i wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun na'am mun gane da kyau نعم
ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يسد ولم يسد التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بمعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية نعم ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دال السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم الإيمان بالرؤية yin imani da samun ganin Allah subhanahu wa ta'ala li ahli dari salam ga ma'abuta gidan aminci su ne ‘yan aljanna Allah ta baraka wa ta'ala ya sa muna daga cikinsu. Limani ita bara ha minuhun bi wahamin ga wanda ya lura game da abin da ya shafi ganin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin bayan Allah wanda ya itibarin ta ya lura da ita da wahami. yana ganin cewa yana yanfil haƙiƙata yana korewa haƙiƙanin yanfi haƙiƙata ru'yacin lahi yana korewa haƙiƙanin ganin Allah shi yana ganin cewa lalle da Allah ta'ala ce za a gan shi to ganin ba irin kamar yadda za ka ga wani ba ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kore shi ne idraki ne ba za a yi ba mugan la tudrikuhul absar amma dai ganin za a gan shi to dukkan wanda ya ce ya yi iman da cewa lalle za a ga Allah subhanahu wataala amma kuma sai zamanto ya ɗauke ta da wani wahami nashi auta awwalaha bi fahmi ko kuma yayi mata tawili da wata fahimta tashi wanda take gurguwa to imaninsa bai inganta ba mun gane da kyau imani na abin da ya shafi rubiyatullahi subhanahu wataala kamar yadda ayoyi na alkur'ani suka tabbatar da kuma sunna ta maki alaihi salatu wassalam wanda a karatu wanda ya gabata ina ga mun kawo waɗansu ayoyi wanda suka tabbatar da haka cikin suratu yunus da suratu na'am na'am antum ma'ana alif eh al-a'raf na'am طيب uku na babu wasu na lahum ma yasha'una fiha lahum ma yasha'una fiha suratu qaf وجزاء المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وجزاء يونس في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة نعم cikin hadisai wa mun kawo hadisi ku من بيئة أنت na'am لا تعلم ربكم كما ترون من قبل ليلة القدر na'am hadisi jarir masha Allah na'am asani na'am ko shi kada ne muka kawo na'am kamar ruwan sama na'am kamar ruwan sama ku tawa ne na'am to duka wanda ya zamanto bangaren abin da ya shafi ru'yatullahi subhanahu wata'ala bai tabbatar da shi ba kamar yanda magabata suka tabbatar to sai ya zamanto inda yayi mai ta'awili da fahimta shi wanda take qasira fahimta wanda take takaitacciyar fahimta wanda kuma gurgur fahimta ce to imaninsa ga ganin Allah subhanahu wata'ala ta bai tabbata ba magana da kyau bai inganta ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa kai shi za a gan shi kuma haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisai hadisin jarir ibn abdullah al-bajali bukhari da muslim hadisin abu huraira bukhari da muslim hadisin abu razin al-uqaili sunan abi dawud da sunan na ibn majah da kuma waɗansu daga cikin hadisai wanda suna cikin aljami'u tirmidhi wanda suke tabbatar da cewa lalle bayan Allah mumine za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama da hadithin Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi wanda yana cikin Sahih Muslim iz kana ta'wilu ru'yati domin fassara wato ta'awilin ganin Allah subhanahu wa ta'ala mutum yayi ta'awili ya juya wannan ma'anar yace ba Allah subhanahu wa ta'ala na nufin za a ganshi bane a ko za a tsinka shi ko za a yi wani kaza wa ta'wilu kulli ma'anan da kuma awwala dukkan ma'anar da ya zama to yudaf ila rububiyyati za a jingina ta zuwa ga ar-rububiyya bi tarki ta'wili da barin ta'wilin ta wa luzumi taslim da kuma lazumtar me kauya ga Allah subhanahu wataala wato wannan ba wai ru'yatullahi subhanahu wataala kadai ba dukkan wata ma'ana wanda za a jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da kaza sai zaman to mutum ya awwala wannan abin da Allah ta'ala ya tabbatar wa kai shi ko abin da ma'aike alaihi salatu wassalam ya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala shi a cikin sunnarsa wanda take ingantacciya ya zaman to bawa bai meka wuya ɗari bisa ɗari ba kan abin da Allah ta'ala ya tabbatar wa kan shi ko kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam ya tabbatar mai a sunna wanda take ingantacciya to lalle imaninsa ba imani bane wanda yake ingantacci mun gane da kyau shine yace iz kana ta'awilu ru'yati wa ta'awilu kulli ma'ana dukkan wata ma'ana irin abin da ya shafi yadullahi a awwala shi da ni'ima ko rahama ainullahi a fassara shi da kulawa ta Allah irin abin da ya shafi jin Allah subhanahu wata'ala mutum ya fassara shi da wani abu ida wato damar Allah ya fassara ta da wani abu kafar Allah ya fassara ta da wani abu da wannan dukkanin su sun tabbata waɗansu a cikin alkur'ani waɗansu a cikin suna wanda take ingantacciya ya tabbata a cikin hadisi na Abu Huraira ma'aikin alayhi salatu wassalam ya ce Allah subhanahu wata'ala ce anfiqu unfiqu alayka wa qala wa lil bukhari yad wa law mashiratin yaminullahi mal'a لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في وللبخاري يده وله ما في رواة يمينه وكان عرشه على الماء والبخاري وبيده الميزان وله ما في رواة وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع wato wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wataala yana da ne yana da dama sannan kuma hadisin abu hurera wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim zala ce man tasaddaqa bi sadaqatin man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyiba fa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل to wani hadisin ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala na da koyi dama sannan kuma hadisin Malik ibn Nabla al-Jushami wanda yana cikin musulun na Imam Ahmad ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana da koyi as-sa'id yana da koyi karan hannu mun gane da kyau Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inna ma ataka Allahu laka wa sa'idullahi ashaddu min sa'idika wa musallahi ashaddu min musaka da kuma hadisin Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare da shi wanda shi ma na cikin musnad na al-Imam Muhammad wanda yana tabbatar da sifa ga Allah subhanahu ta'ala dama cikin babu isbati sifati war raddi ala al-jahmiyya ya kawo hadisin Abdullahi dan Umar sai kuma babu isbati as-sa'id wal musa lillahi azza wa jalla sai babu isbati al-ajabi lillahi subhanahu wa ta'ala ga sunan babubuka wanda suke magana akan tabbatar da kaza ga Allah subhanahu wa ta'ala mun gane da kyau wa alaihi dinul muslimin akan haka kuma addinin musulmi addinin musulmai yake wato kan leka wuya game da dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kai shi kuma abin da ma'aiki alayhi salatu wasalam ya tabbatar mai a cikin suna ingantacciya akan haka addinin musulmai yake idan ya zama to mutum ya karkace daga kan wannan hanya to ya karkace wa hanyar addini na magabata mun gane da kyau a taslim luzumu taslim cikin dukkan abin da Allah ta'ala ya tabbatar wa kai shi wa man lam yatawaqqa an-nafya wa at-tashbiha zalla wa lam yusib at-tanziha dukkan mutumin da bai kaucewa bai kiyaye ba annafiya korewa Allah subhanahu wata'ala sufofin da ya tabbatar wa kanshi wata shibiha sannan kuma bai kiyaye ba abin da ya shafi kamanta Allah subhanahu wata'ala da bayinsa saboda za mu a waɗannan guda biyu ne al'umma suka hallaka akwai waɗanda suke korewa Allah tabaraka wata'ala sufofi ga baki ɗaya ana ce da su al-mu'tila waɗanda suke korewa Allah tabaraka wa ta'ala abubuwan da Allah ta'ala ya tabbatar wa kai shi Allah yana da hannu su ce ba shi da hannu yana da ido ba shi da ido yana da kaza ba shi da kaza yana da kaza ba shi da kaza to da ƙarshe sai a tashi babu komai na Allah to kuma akwai almushabbiha su kuma su ne wanda suna ganin idan Allah irin idan halittunsa ne hannun Allah irin hannun halittarsa ne kafar Allah irin kafar halittarsa ce. Mun gane da kyau. To sai zamanto duk wanda ya zama yana wancan bangaren dama dan Adam kamar yadda Allah ta'ala ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan shine kafin ka zamanto akan aljada shine ka zamanto alwasatiyya tsaka tsakiya kada ya zamanto kai ifradi ko kai tafridi ko ka huce gona da iri ko ka ja da ba saboda duk waɗanda suka hallaka ta wannan bangaren suka hallaka amma kusur da zamanto abinda Allah ta'ala ya tabbatar wa kanshi an kore shi ko kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kanshi an huce sama da kuma abinda Allah ta'ala ya tabbatar wa kanshi da Allah ta'ala ya ce yana da ido bai ce baka fassara idan nan irin naka ne irin nawa ne irin nashi ne amma da ka tabbatar mai da yana da ido da ya ce yana da hannu haka ne kai imani da haka ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ka sani da ya faɗa wa ma'aiki alaihi salatu wasalam ma'aiki ya faɗa mana mun gane da kyau to dukkan wanda ya zama to bai guji waɗannan guda biyun ba bai guji ba annafiya bai guji ba attashbi zalla to ya zame ya karkace daga kan hanya wanda take mai kekkiya saboda dukkan wanda ya zama to in yana cikin waɗanda suka yi ifradi ko yana cikin waɗanda suka yi tafridi to sai ya zamanto akwai abubuwan da ya saka shi Allah ta'ala ce walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana bayna dhalika qawama lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana bayna dhalika qawama kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce ya bani adamu khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin saboda dama alhasana ana samun ta ne tsakankanin munana guda biyu ƙasa da kuma sama mun gane da kyau walam yusibit tanziha kuma bai dace ba da tsarkakewa Allah subhanahu wata'ala daga abin da bai dace ga Allah ba saboda lokacin da yace ya kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da bayin Allah to a nan bai tsarkake Allah ba da abin da Allah ta'ala tsarkake kai shi lokacin da ya ce kuma Allah ta'ala baya ji baya gani ba shi da hannu ba shi da kafa ba shi da ido ba shi da kaza ba shi da kaza kuma ya siffanta Allah da tawaya mun gane da kyau fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyya hakika ubangijin jalla wa ala ya girmama ya daukaka mawsufun abin siffantawa ne bi sifatil wahdaniyya da siffofi wanda suke na kadaitaka dukkan siffofi na Allah ya kadaita da su idan kaga wannan sifa din dan adam yana da ita to sifar Allah ta sha bambamu da ta wannan dan adam din ba iri ɗaya bace mun gane da kyau Allah ya siffanta kanshi mai ji ne mai gani ne kamar yadda yake cikin alkur'ani ko laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma Allah ta'ala ya siffanta dan adam da cewa shi mai ji ne mai gani mun gane da kyau inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira da jin Allah da jin ɗan adam ba ɗaya ba ne da ganin Allah da ganin bayan Allah ba ɗaya ba ne jin Allah ji ne wanda yake ya gama ko'ina da ko'ina ko'ina da ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kowa kana nan za ka roƙi Allah ya ji ka ɗan maka yana maka zai roƙi Allah Allah ya ji shi ka yi magana a bayyana Allah ya ji ka yi a hankali Allah ya ji ka yi a zuciyarka Allah ya ji amma ɗan adam haka ne iya jin ɗan adam ji ne wanda yake takaitacce ganin ɗan adam gani ne wanda yake takaitacce to amma shi Allah subhanahu wata'ala da jin shi da ganinsa ji ne wanda yake gamammi ganinsa gani ne wanda yake gamammi amma shi ɗan adam ba haka yake ba a cikin duhu kuna tare da ɗan uwanka amma sai dai ka dinga jin mure shi amma ba za ka gan shi ba to amma Allah subhanahu wata'ala yana ji ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir mun gane da kyau wanda yana daga cikin ma'anar alkhabir shine masanin abin da yake boye tamkar yanda ya san abin da yake bayyane man'utun bi nu'util fardaniyya wato Allah tabaaraka wa ta'ala abin siffantawa ne anna'at da asifa da ma'anas mun gane da kyau man'utun bi nu'util fardaniyya abin siffantawa ne da siffofi wanda suke na kadaitaka dukkan siffofin shi kamar yadda muka faɗa ya kaɗaita da su ko da kaga wannan siffa ɗin ɗan adam yana da ita to siffar Allah ta sha bambam da siffar ɗan adam kamar yadda siffar ka ta ji da siffar wancan ta ji ba ɗaya ba ce wani kuna tare da shi kasan ka fi shi ji wani kasan ya fi ka ji wani kuna tare da shi ka fi shi gani kasan wani ya fi ka gani to wannan cikin halittu na Allah cikin halittu na Allah akwai wanda jin shi kai ka san ba za ka haɗa naka da nashi ba akwai wanda ƙarfin shi ka san ba za ka haɗa naka da nashi ba kuma haifallahu a jallu wa a azam kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya faɗa ga abu razi ya ce fa'in na ma huwa halƙun min halƙin lahi fallahu a jallu wa a azam hadisin da muka kawo rana ta yau na'am laisa fi ma'anahu ahadun min albariya laisa ahadun min albariyati ba wani daga cikin talikai wanda yake dauke da irin ma'ana ta Allah subhanahu wataala cikin sifofi da kuma cikin wata sifa daga cikin sifofi na Allah tabaraka wataala ina ga anan ya kamata a ce mu kwana sai mu ci gaba da darasi na na biyu insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik